ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha takwas ga watan al-muharram shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da goma ga watan sha ɗaya shekara ta 2014 a lissafin turawa darasi na bakwai a cikin tafsirin suratul anfal yau da taimakon Allah maɗaukakin sarki da ikonsa za mu tashi ne akan aya ta arba'in da uku satin da ya gabata mun tsaya ne akan aya ta arba'in da biyu fadinsa idan antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum yau kuma za mu tashi iz yurikahumullahu fi manamika qalilan dan uwa malam abu katada baya nan ya tafi ya je dan wato service a bautar ƙasa nan da sati biyu insha Allah ta'ala zai dawo shi yasa za a gaba shi aka ji ba kamar yadda aka saba muna fatan Allah dawo da shi lafiya insha Allah na'am aya ta 43 kenan zamu tashi da yadda Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور نعم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور
Allah madaukakin sarki yana ba mu labari abubuwan da suka faru a lokacin wato yakin badar Allah yake cewa iz yurikahumullahu fi manamika qalilan ka tuna ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayin da Allah ya nuna maka su mushrikai a cikin baccinka qalilan ka gansu wato marasa yawa su kaɗan wata hikima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala shimfiɗa da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine sai ya fara nuna masa abokanan gaban nasa tun a cikin bacci ya gansu ba su kai sun kawo ba walau arakahum kasiran lafashiltum Allah ya ce da Allah ya nuna maka su masu yawa ne ka gansu suna da tarin yawa lafashiltum kalmar lafashiltum tana nufin da kun ji tsoro ai lajabantum da tsoro ya kama ku da firgici ya kama ku amma hikimar ubangiji sai ya nuna maka su a cikin baccinka sai ka gansu yan kaɗan ganin su yan kaɗan ne sai ya ƙara maka karsashi da kai da mutanenka na cewa tunda ba su kai sun kawo ba ma za ku murkushe su nan da nan shi yasa ya ƙi ya nuna maka su ka gansu da yawa don kada tsoro ya kama ku da kun gansu da yawa to da tsoro zai kama ku walatana za'atun fil amri da kuma sai kun yi jayayya shine latana za'atum ai ikhtalaftum za ku yi saɓani fil amri wajen ainihin wato lamarin me lamarin ko dai ku kai farmakin ko kar ku kai an gane ko yawa fil ihjami wal iqdami kenan ko dai ku kai farmakin ko kuma ku ƙara gaba ko kuma ku yi baya tunda watakila kun ga suna da yawa walakin Allah sallam sai dai Allah ya kubutar da ku daga dukkan saɓani da kuma samun rauni shine lafashiltum ana iya fassara lafashiltum samun rauni ko samun tsoro ko kuma wato gajiyawa da gazawa duk ana ce da shi alfashalu a larabci alfashalu idan mutum ya yi ƙoƙarin shirin yin abu ya kimka zai abu amma kuma bai succeeding ba ina failing an gane ko idan mutum ya failing to ya samu fashal kenan to amma walakin Allah sallam me sallam Allah ya kubutar da ku tsoro bai kama ku ba rauni bai kama ku ba gajiyawa bata kama ku ba ba ku samu sabani ba innahu alimun bi zati sudur lalle Allah shine masani dangane da abin da ke cikin zukatan kowa Abdullahi dan ba sai ce alima ma fi sudurikum min alhubb lillahi azza wa jalla lalle Allah ya san abin da ke cikin zukatan ku ya ku bayin Allah irin san da kuke yi wa Allah Allah ya sani idan ba kwa san Allah Allah ya sani kai kokari ka kyautata ka da ubangiji ka so Allah don Allah ya gani a zuciyarka cewa kana son sa idan Allah ya ga kana son sa zai taimake ka idan ba ka son sa ba zai taimaka ma ba ko a cikin mutane ne ku fahimci wani abu guda ko a cikin mutane duk mutumin da ya fahimci cewa ba ka son sa ba zai yi da kai ba ba ka son sa ba ka kaunarsa to shi ma zai ji baya son ka to haka lamarin ubangiji yake Allah yana son masu son sa yana kaunan masu kaunar shi tabaraka wa ta'ala wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan kutina yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna muku su shine idh yurikumuhum yayin da Allah ya nuna muku su susuwa su mushrikai a ranar yakin badar idh iltaqaytum yayin da kuka haɗu shine al'iltiƙa meeting together kuka haɗu wuri guda Allah ya nuna muku fi a'ayunikum kalilan kuka gansu ‘yan kaɗan malaman tafsiri suka ce a yi daman annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani a cikin bacci a baccinsa Allah ya nuna masu kun san baccin manzan Allah gaskiya ne duk abin da ya gani a cikin bacci to hakika ce da ni ne da kai idan mun yi bacci to gaibu ne Allahu alamu Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu daman kuma ya ba wa sahabbansa labari cewa fa na fa ga mutanen nan da za mu haɗu da su abokanan gaba ba su kai sun kawo ba yayin da suka haɗu ɗin kuma kallalallahu al-mushrikina fi a'yunil mu'minin sai Allah ya karanta mushirkai a idan muminai ko fahimci wani abu guda ba wai fa su mushirkan kaɗan bane ba fa a'a Allah ne ime da su kaɗan ɗin dan lamarin ubangiji sai shi abu mai yawa sai ya mayar maka shi kaɗan yanzu misali kaga ai garin nan yana da yawa amma insha Allah idan kaga garin nan kana jirgin sama kana sama kuka fara saukowa ka hango yadda garin yake sai ka ga garin duka ma bai wuce tafin hannunka ba shi yanzu nan din ita ce kanan duka ta nan yar dis da ita yar kit saboda kana sama ka duba wannan dan adam kenan to Allah tabaraka wa ta'ala cikin sha'aninsa sai ya karanta waɗannan mushrikan ga su me ga su ainihin mu'minai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa laqad laqad qullilu fi a'yunina hatta qultu li rajulin ila jambi atarahum 70 kai gaskiya an mai da su ‘yan kaɗan a cikin idanmu ya ce sai da na gaya wa wani da yake gefe na yake kusa da ni kai waɗannan mutanen kana ganin sun kai ma mutum saba'in sai shi wanda yake kusa da abdullahi ɗan matsudin sai ce kai su ɗari ne fa shi ya ce sai muka kama wani daga cikin su mushirkan in ji abdullahi ɗan mas'ud muka cafke wani cikin ribatattun yaƙi muka ce kai wai ku nawa ne sai ce mu dubu ne fa ya ce dubu ya ce yau ina ganin ba ku ce saba'in ba malam ka duba yadda wato gaskatuwar wato proving abin da Allah tabaraka wa ta'ala din ya faɗa dangane da karancin da Allah ya nuna musu aidansu hina mutum dubu cikin kafiran nan su ko musulmin kwaya nawa ne gaba daya Allahu akbar wa yuqallilukum fi a'yunihim kuma Allah yana karanta ku ka duba wata hikima ta ubangiji sai Allah ya karanta su musulmin ma sai Allah ya mai da su ‘yan kaɗan a idan su kafiran imamu suddi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri yake cewa ai wani daga cikinsu yana faɗa ya ce ai ba su da yawa sun ma juya ku tafiya ku kawai abu jahal ya ce tab yau kam in dai muhammadu ya kuskura ya bayyana a nan filin badar da shi da mutanensa to kada mu juya baya kada mu ja da baya sai mun karar da su tas sai mun timbike su ba za mu rage kowa ba in ji abu jahal ya ce ai muhammadu da shi da mutanensa duka-duka wallahi ba su wuce abinda raƙumi zai cinye gaba ɗaya ba dukansu gaba ɗaya sun wuce abin da dabba za ta sa a gaba ta cinye ballanta namu dabba ma za ta iya gama da su ballanta namu abuja ne ce kai yau za mu yi musu kisan wulakanci wai za su yi su muhammadu da musulmi kisan wulakanci ya ce don allah kar ma a kashe su kar ku kashe su ku ya sarar takwabinku ku yi ta kama su kuna ɗaure su kamar yadda kuke kamun kaji in ji abu jahal yake ga mutanensa ya ce fala taqtuluhum warbituhum bil hibali kar ku kashe su ku yi ta ɗaure su da igiya kawai da kun kama kawai sai ku ɗaure kuna kamawa sai ku ɗaure kai saboda tsabar ya ji confidence a cikin zuciyarsa yana ganin ba su kai sun kawo ba Allah ne ya nuna musu suka ga musulmin kaɗan kun san me hikimar? na'am hikimar ita ce idan sun ga musulmi suna da yawa ai tsorita za su yi su gudu the aim is defeated abinda ake da bukata din a ci nasara sai su gudu a'a bari su din ma su ga musulmin kaɗan ne a haɗu din kuma alhamdulillah kaɗan din ne amma ba kuma sai aka karanta musu su wato ƙasa da yadda musulmin suke don kada su tsorita kada su gudu Allah ya yi haka ne liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dan ubangiji ya zartar da al'amarin da ya kasance daman abin aikatawa ne min ila'il islami wa izazi ahlihi wajen ɗaukaka musulunci da ƙarfafa ma'abuta musuluncin su ne musulmi wa izlali shirki wa ahalihi da kuma ƙasƙantar da shirka da ma'abutanta wa ilallahi turja'ul umur lallai fa ga Allah al'amura gabaki ɗaya ake mayar da su ashe Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan ne gaba ɗaya a dunkule don ya ba da musulunci izza kuma ya ba wa musulmi ɗaukaka ya ba wa manzan Allah sharafa da kamala da kambama da isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ce mai mana
ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katira واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
sai Allah ya juyo kan muminai ya daɗa ƙarfafa musu gwiwa yanzu jama'a muna cikin tsakiyar badar kenan ya ayyuhal ladina amanu dan harka ce ta imani in banda muminai ba zai je yaƙi yana yaƙin yana azumin wata ramadana sha bakwai ga wata tsakiya cewa ma dama su mushrikan suka ce a ai gara basa ta samu sun yi azumi sun gama ragargajewa bubbuge su kawai za a yi san cewa idan ana azumin an fi lafiya ba ai kwarai daga ciki ai in an ja girki gajiya ake yi amma da yan yunwan yunwan nan ji za ka kamar iska za ta daga ka da komi ma za ka yi tsallake shi to Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitum fi'atan fasbutu idan kuka gamu da jama'a fi'a ana nufin jama'a kafira idan kuka haɗu da jama'a kafirai fasbutu ku tabbata babu gudu babu ja da baya shine fasbutu wazkurullaha kathira ku ta ambatan Allah da yawa ay udu Allah bin nasr wa zafri bihim ku roki Allah Allah ya ba ku nasara ku roki Allah Allah ya sa ku rinjaye akan abokanan gaba malam duk abin da Allah ya ba ku fa sai kun yi addu'a ai kwarai kuwa dole sai ka raba da addu'a eh dan abin taimakon ai daga Allah ne kuma ai kun ga Allah ya musu taimako tunda ya turo musu runduna daga sama ya turo musu abokanan aiki la'allakum tuflihuna ku ambaci Allah da yawa don ku samu rabauta kuno ala raja'il falahi ya ku mu'mine ku zamanto kuna tsammanin samun rabauta a gurin ubangiji kar ku gajiya kar ku ja da baya ku yi addu'a ku yi ambaci Allah aka ce mala ana yakin ana ambaton Allah ana zikiri ina wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku bi manzan Allah ko ana yaƙi ko ana jihadi a bi Allah a bi manzan Allah ko ana bakin kura a bi Allah a bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wala tanaza'u fatafshalu kada ku yi jayayya ba a son jayayya in dai ana so a samu nasara to kada a yi jayayya idan kun yi jayayya fatafshalu za ku samu tsoro za ku samu rauni ta jibunu wa ta zu'ufu kenan tsoro zai kama ku kuma da'afi rauni zai kama ku weakness wa ta zahabari hukum taimakon da Allah zai muku sai ya tafi ana iya fassara kalmar rihukum da nasrukum nasarar da Allah zai ba ku din rinjayen da za ku samu sai ya tafi matukar ba ku bi Allah ba ba ku bi manzan Allah ba kuma kuka yi sabani a tsakaninku daman sababin samun sabani shine kin bin Allah da kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa tazhaba rihukum ko kace jara'ar ku da karfin halin ku da himmar ku sai ta tafi duk fa tazhaba rihukum ne kaifin ku zai tafi idan kun yi sabani rihukum quwwatukum rihukum karfin ku shi ma zai tafi ريحكم دولتكم إن جاء إمام الأخفش وتذهب ريحكم أي وتذهب دولتكم إذا كن يروني إن كن ربو to daular musulunci za ta kubuce a hannunku ba za ku zamanto kuna iya juya ku ba Allahu akbar ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri mai haƙuri shine Allah ya girmama shi ya ce yana tare da shi mai haƙuri tare yake da masu taƙawa inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum musinun inna allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri da kulawarsa gare su da agazawarsa gare su da taimakonsa a gare su ya zo a cikin riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin kwanaki da ya yi na gamuwa da abokanan gaba wata rana ya saurara ya jira har zuwa lokacin da rana ta karkata ya tashi cikin mutane ya nemi musu hudba ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane la tatamannau liqa al-adu ku daina burin gamuwa da abokanan gaba duk karfin da kuka samu duk mulkin da kuka samu duk isa duk fawa duk abin da kuka mallaka kada ku rinka burin gamuwa da abokanan gaba wa sallallahu al'afiya ku rinka roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya wannan shine saƙon da annabi ya bar mana sallallahu alaihi wa sallama a daina burin a haɗu da abokin gaba kuskure ne ko me kake da shi wallahi abokin gaban nan ko sauro ne kaga dai in za a hada ka fada da sauro dai daman ba labari ko ya kada kai ko ka kada shi amma dai ana tsammanin ka kada shi amma kada kai burin Allah ya hada ka da sauro cinnaka yatsa za ka sa ka murkushe ta amma kada kai burin Allah hada ka da cinnaku to ballantana abokin gaba mutum wanda ya san makirci makaru dai kulli na bala'i sharri fitina idan aka zo kan dan adam sai dai a yi fatiya a juya makirin mutum aljani ma tsoron sai ke ji shi yasa kakkai burin ka game da abokin gaba duk shirin ka wallahi dan wani abokin gaban ya fi ka kintsi ya fi ka shiri shine annabi ya ce wa sahabbai da al'umma gaba ɗaya kullum ku roki Allah Allah ba ku zaman lafiya to shi yasa za ga kullun aqida ahlus sunna da'awar ahlus sunna malamai ahlus sunna cewa wa mutane suke ai addu'a Allah shi bada zaman lafiya idan da zaman lafiya sai kaga ana gudanar da komai cikin nutsuwa idan babu zaman lafiya fa babu abin da yake gudana ko menene shi shi yasa masu mulki su yi iya kokarin da za su yi su samar da zaman lafiya a cikin al'ummarsu idan ta kama da mai mulki ya haƙura ya yi hasarar kujeransa don ƙasarsa ta zauna lafiya to ya kamata yi wannan saboda shi kansa a karan kansa shi shi kadai don samun biyan bukatarsa shi shi kadai bai kamata ya jefa al'ummarsa cikin hali na kakanika yi halin hasbunallahu wa ni'mal wakilu ba me amfanin shugabancin da kowa yana asha a uzu billahi da shi baya ba a so kowa baya so kowa baya so an gaji an gaji me amfani kun kuɗi ne kun tara in mulkin ne an muku in tsara muku ne an tsara muku in yawo ne kun yawo in menene kun yi duk abin da kuka yi giya kun sha mata kun yi duk abin da za ku yi ba abin da ba ku yi ba kun kashe wanda kuka dama kun raya wanda kuka dama kun tara abin da ku duk abin da kuke so Allah ya baku to ku hakuri ku ba mutane zaman lafiya talakawa su fita su je kasuwa su kasa kaya su samu abin da za su yi cefane su kai wa iyalinsu mai allura da alfowa ya je ya kasa ya zauna ya ci riba ya kai mai tattasai da tumatir ya kasa mai igiya ya kasa mai tura kura ya je ya tura ya ci abinci a zauna lafiya shine ya fi zaman lafiya shine ya fi daɗi so aƙida ta musulunci da musulmai ina gaya maka wannan a matsayinka na matashi ba mamaki wata nan za ka shiga harkar sai na yi sai na yi ana zuga ka wallahi sai ka yi ai kai kafa kowa cancanta to kada kai burin fitina dan saboda biyan bukatar ka kai wa sallallahu al'afiya ku nemi Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya amma fa idza laqitumuhum idan har Allah ya kaddara kuka gamu da su fasbiru to fa ku yi hakuri wa'alamu anna aljannata tahta zilali suyuf ku sani aljanna daman tana karkashin inuwar takwabi ne manzo Allah ce Allahumma munzil alkitab ya ubangiji mai saukar da littafi wa mujriyas sahab ya mai gudanar da girgije wa hazimal ahzab ya mai rusa rundunoni ihzimhum Allah ka rugurguza suka rusa su wansurna alaihim kuma ka taimake mu akan su wannan hadisin Imam Bukhari ne ya ruwaito jama'a wannan aya tana nuna mana ko waɗannan ayoyi suna nuna mana abubuwa kamar haka shi mumini bai kamata ya zama matsoraci ba shi yasa yace idza laqitum fi'atan fasbutu in kun gamu da wato rundunoni ko jama'a to ku tabbata babu tsoro babu gudu babu ja da baya sannan kuma an kwadaitar da mu ambatan Allah zikiri wanda ya fi kowa cin riba a rayuwarsa shine wanda ya fi kowa ambatan Allah su Allah ya taimake su malam bakinsa yana yawan kiran Allah tafiya yake ne yana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar a zaune yake a majalisar su da ya dan tuna sai ya astaghfirullah subhanallah alhamdulillah Allah ya datar da shi wani wallahi a mafarki zaka je yana taswihi malam saboda yana yawayi akan abun hawa yake bakinsa baya shiru Allah yake ambata wazkurullaha kathiran kenan والذاكرين الله كثيرا والذاكرات masu ambaton Allah da yawa cikin maza da masu ambaton Allah da yawa cikin mata ya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku wanda ku imani ku ambaci Allah ambato mai tarin yawa ku yawaita ambaton Allah wannan abu ne mai kyau an ji wani bawan Allah cikin sahabbai kullum sai dai a daina alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kace ya haka ya kai ce a yana zan yi sakaci da ita kalimatun ahabbaha Allah kalma ce da Allah yake santa Allah yana son bawa ya rinka alhamdulillah alhamdulillah malam ko baka da kokobo ka rinka alhamdulillah ko baka da lafiya ka rinka alhamdulillah nuna wa Allah ne ka gode masa a duk halin da kake ciki ka yadda haka ka nuna masa haka zama mai yawan raki ku ambaci Allah ya ku bayin Allah aka ce sahabbai sun ruwaito hadisi suka ce muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu dan tashi dan zama kawai da zamu aure kafin mu tashi wala zamu je yayin istighfari sama da 70 hira ba ake ana tattauna da shi da an dan shiru sai da ajana astaghfirullah astaghfirullah annabi ba wanda Allah ya ce inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara fa Allah ya yafe masa amma da ana zaune istighfari yake ku ambaci Allah da yawa ku ambaci Allah da yawa dan ku zamanto cikin masu rabauta ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a dan wannan shine addinin dama babu wani addini sama da addinin bin Allah da bin manzon Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah ku huta wai me ake nufi duk abin da Allah ya ce duk abin da manzon Allah ya faɗa ya zamanto shine kuka bi shi kuka amintu da shi kuma shine rayuwarku shine yiwa priority abin da yake sama da komai Allah da manzan Allah in dai sun faɗa zance ya ƙari kar ku yadda a fifita muku ra'ayin wani akan ra'ayin Allah da na manzan Allah kada ku yadda wata magana ta zama tana da kima ko daraja a wajen ku sama da magana Allah da ta annabi ba a'a magana kowa wallahi ba ta kai ita Allah ba ta kai ta manzan Allah ba kowa yi shi kowa yi shi ku daina jayayya wala tanazau jayayya ya jama'a tanazu'a ka duba ku bi Allah ku manzo Allah ka ku yi jayayya ka ku sabani idan kun yi sabani fa tafshalu wa tadhhaba rihukum result din sakamakon da za ku samu bayan kun yi sabani shine za ku samu rauni kuma karfin ku zai tafi shi yasa malamai suka ce babban dalilin da yake karya mutane shine samun sabani waɗanda suka san ɗan adam idan suna so su yi nasara a kan ɗan adam to sai su jefa saɓani a cikinsa da shi da 'yan uwansa shine abin da tura suke cewa divide and rule if you want to rule them divide them ko ba ka bane ba idan ka ba su suna haɗe wuri guda to suna da ƙarfin da ba za ka iya sarrafa su ba za su iya maka bore ina fata ana fahimta za su yi maka bori shi sa sai suka yi dabara suka babbaza kasar ko suka babbaza duniya suka ce kasa kaza bangaranta daban kowace kasa ta je ta ci gashin kanta kasa kaza bangaranta daban kasa kaza bangaranta daban ba mamaki ma a kulla gaba da rashin jituwa a tsakani saboda yau inda duk duniya za su haɗu suna da ra'ayi guda ɗaya to ba za a samu wata ƙasa wai ita wai super power ko na abu ta rinka yin abin da ta ga dama ba ta hana waɗanda ta ga dama abin da ta ga dama yanzu a duniya abin da ke faruwa idan amerika ba ta shiri da kai kana cikin matsala dole ka nemi shiri da amerika da ingila amerika kenan ummu duniya ummu nifaki idan ba ka tare da ita kana cikin matsala wallahi har saudiya ga muku da'a biyayya suke ta haƙiƙa ga amerika ba su isa ba idan ba ka bin amerika za ka samu matsala yanzu yanzu sai amerika ta kira kowa ma a duniya ta ce duk kowa ya zo ana son ganin shugaban kasan kowace kasa ya zo a guje it is a pleasure for him ma ya je ma an kira shi ma sun rike karfin sun rike sai wanda suka ga dama duk kasar da suka ga dama sai su sa rikici a ciki ga sunan kuna ta gani a hada fada a can a hada fada a can saboda in an bari kun yi kwari za ku samu matsala ga rasha ku je ku karanta tarihin rasha kasar rasha ku ga yadda da rasha ta yi karfi ta yi kwari amerika ta ga rasha ta yi karfin da fa za ta ja da ita sai da ta shigar da rikici da fada a kasar rasha aka kyakketa ta aka yi ta yaƙi aka yi ta fada aka babbara su to duk kasar da take tana da ƙarfi tana da jama'a kuma aka ga akwai dukiya musamman to ba sa barin kasar ta zauna lafiya sai sun yi ƙoƙarin sun tayar da rikici a ciki yanzu kwana-kwanan nan a saudiya ranar goma ga watan nan a ashura din nan sai da aka ziga wasu a ƙasar aka san yadda aka penetrating aka ratsa su aka ce su ma su fito su yi zanga-zanga su yi yawon sa bakin kaya da ranar ashura din nan saboda an san aƙidar saudiya aƙidar alkitabu wa sunna ne to bari a tayar musu da rikici tunda an ji kan saudiya a haɗe yake bari a samu wasu 'yan ƙasan a yi amfani da su ta kuɗi ta hanyoyi da dama da ba a sani ba a sa su tayar da bore a ƙasar kuma hakan aka yi aka sa aka tayar da boren a ce a garin saudiya a ƙasar saudiya a yi zanga-zanga ana yawo ranar ashura ana zagin abubakar da umar kuma ƙasar hukumar saudiya ta bari ta ce ai babu wannan zancen a nan dai bai zai yiwu ba haka bi aka haka aka bi aka yi ta feshe su amma meye manufar sa wannan rikicin dan araba kansu dan araba kansu ka duba faɗa a da biyayyen da suke musu duba ƙasar sudan sudan tana daga cikin ƙasashen da afirka daidai gwargwado suna da masu ilimi akwai ilimi a sudan kuma ilimin na ɓangarorin gaba ɗaya da na addini da na zamani kuma akwai ƙasar noma daidai gwargwado sannan suna da mai suma amma a wani ɓangare guda a kudancin ƙasan kamar yadda najeriya muke da matsalar manmu yawancinsa yana kudancin ƙasa to haka su ma ƙasar sudan yake to unfortunately rashin sa'a sai ya zamanto ɓangaren kudancin ba musulmi ba ne shikenan amerika ta yi amfani da wannan dama sai da ta san yadda ta yi ta sa aka yi ta gwabza yaƙi aka yi ta faɗa ta sa aka keta ƙasar aka raba ta suka zamanto sun ja bangare daya daya kuma bangaren arewacin kasan ba sa tare da amerika yanzu da da jirgi sudan da yawa suna da abubuwa jirgi nake gaya maka jirgin sama wallahi jiragen akwai jirgin da ya fi shekara hamsin ana hawansa ya gama na kwarkwabewa ake ta maliji saboda amerika ta ce bari a sayar musu jirgi ba duk duniya ba su isa je su jirgi ba babu wata ƙasa da ta isa ta je sayar musu jirgi sai dai su je su haya me yasa saboda an sa musu sanction ba sa shiri da america an sa musu tattalin arzikin kasa an musu an musu kaka gida an haramta musu abubuwa da yawa saboda sun ce su ba sa shiri da america abubuwan suna nan da yawa aka sa aka yi ta fada aka yi ta yaƙi ƙasar ta zo ta baji aka yi ba a cewa komai 'yan ƙasa ɗaya suna ta fada to mu ma nan din abin da ake ta buri kenan ana ta da'awar kudu arewa kudu arewa da ba a san da wannan ba amma dole ma yanzu ana yi dole sai an yi ƙasa ɗaya ce fa ku lura da wannan ƙasa ɗaya ce ƙasa ɗaya ce duk ƙasar tamu ce gaba ɗaya amma an ware wasu gefe an ba su wata dama an gina su ko ana ta kan gina su ana musu abubuwa da yawa ana ta ɗiban su ana kai su ƙasashen waje ana koya musu abubuwa da yawa dan daga nan zuwa shekara kaza sun yi kwari sun yi wannan in ma faɗa za ku yi da su za sun fi ƙarfin ku kuma suna da'awar cewar kaza kaza kaza kaza sauransu kasar mu ce da komai amma an gaya mana an ce in fa muka yi kaza za a rabe kasar ma gaba daya mu je mu kama noman gyaɗan da muka saba muna yi da waye waye da sauransu kuma za su rike man su har aka zo taron ƙasa ana kawo motion ɗin cewa gaba ɗaya ma duk ma arzikin ƙasar ma ya zamanto an ninka ɗari bisa ɗari fa a miƙa wa 'yan kudu dukiyar man fetur ɗin da ake samu su kuma 'yan arewa ɗan ya fata musu kawai wannan taron ƙasan da aka yi an yi ƙoƙarin fitar da wannan motion ɗin Allah ne ya rugurguza abin ba a ci nasara ba muna zaune ƙasan mu ɗaya to haka za a yi ta tafiya kaga an tada wani rikici wani bangare na ƙasar yana ta cin wuta yana ta cin wuta yana ta cin wuta yana ta cin wuta su wannan hikima ce ta duk wanda yake so ya mulke ka sai ya sa maka rikici ba ku da ƙarfi ba za ka yi ƙarfi ba don kowa ta kan shi yake lokacin da ba a zaman lafiya a ƙasa tattalin arzikin ƙasa ƙasa yake ku je ku lissafa ku tambayin economics waɗanda suke suka san lissafin arziki su gaya muku yanda subhanallahi wato wato wato economic ɗin ƙasar yake yake falling down economy na Najeriya ƙasa yake yanzu mutanen da suka saba suna yi oda kaya daga duk kasashen da suke turo kaya kasar nan da kamfanoni china ne japan ne ina ne suke shigo da kaya kasar nan wallahi sun janye sama da kashi 65 ko zuwa 70 idan da ana turo kwantina guda 100 to yanzu bai fi guda 30 ake turowa ba saboda me kasar ba zaman lafiya kaga da zarar an samu wannan to kuma sai inflation ya zo tunda bukatar ta yi yawa sannan kuma saboda tunanin zaɓe february february february na ana ta jin tsoro me zai faru me zai faru waye zai zo ya ɗebo dukiyarsa daga wata ƙasa yana yin kasuwanci ya zo ya zube biliyoyin dalolinsa a nan ƙasar da ba ta da garanti ba tabbas allahu a'alam da makomata manya-manyan 'yan kasuwa da suke kasuwanci suna shigo da kaya sun janye idan mutum yana da jarin naira miliyan dubu to zai daina yi zai daina shigo da kaya sai ya mayar da harkarsa bai fi naira miliyan ɗari biyu ba sauran naira miliyan ɗari takwas ɗinsa sai ya mayar ƙasarsa ya je sabin ya ajiye ya ci gaba da wani business a wani bangare da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu a nan na najeriya shahararru wanda suka iya harkar kasuwanci su suke juya harkar kasuwanci a ƙasar nan sun juya akalar kasuwancin su da yawa sun maida shi Nijar ku je ku ga yanzu ɗan rikicin da aka samu a Najeriya Nijar kuma sai zamanto alheri ta samu dan manya-manyan 'yan kasuwa sun tattare kayayyakin su akwai kayayyakin da yanzu an daina sauke su anan sai dai a kai su Nijar a can ake zube su duk wani ɗan kasuwa da yake so ya yi hayar tirela ya tura ta je Nijar ta ɗebo kayan ta shigo ta sayar amma su ba za su aje kayan su ba dan kar a tada rikici a zo a kona musu kaya ko na makamancin wannan waye victim din mu ne da muke zaune a ƙasa mu ne muke shiga cikin me karaya muke komawa baya talauci yawaita yake in babu zaman lafiya a ƙasa ina gaya muku bayan cewa da annabi yayi ku roki Allah Allah ya bada zaman lafiya rayuwa ta yau da gobe tana nuna wato rashin zaman lafiya yana samar da wato tasgaro a cikin abubuwa da yawa ilimi lalacewa yake ilimi lalacewa yake baya baya abun yake kasuwanci baya yake albarkar ruwa ma da Allah zai saukar na sama shi ma baya yake saboda kuna ta kashe junanku kuna ta mutuwa kuma ku san wa yake kashe ku ba haka kurum kuma da abin da ana ganin akwai yadda za a iya gyara shi amma saboda son zuciya da ra'ayi na dan adam ni ananiya self interest abin da nake so nawa in dai ni bukata ta zan samu shikenan yanzu ka duba a cikin halin da ƙasar nan take ciki ba a taba shiga wani yanayi marar daɗi irin yadda ƙasar nan take ciki ba a yanzu amma wallahi duba 'yan siyasa nan babban abin da yake damun su takara jama'ar da za ku yi wa takaran ana ta halaka su ana ta kashe suna ta gudun hijira suna mutuwa da yunwa suna faduwa a daji suna mutuwa saboda bakin ciki da tashi hankali amma me yake gaban su takara in kaji suna magana suna magana ne akan takara ba wanda zai fito ya magana ce ya za a magance matsalar ƙasa kaza gari kaza fa yanzu fa sun shiga cikin wani hali suna halaka suna wa ya za a yi da su ba wanda yake wannan demokaradiyyar nan ita ce allansu ita ce manzan allansu ita ce komai nasu shine rayuwarsu amma ba wai rayuwar dan adam ba abin tausayi kuma shine waɗanda su kuma suke bin su su kuma gaba ɗaya su ma sun manta a lokacin da gidanka yake ci da wuta fa gidanka yana kama da wuta ana ta gobara a gidanka kana can kuma gefe a dandali kana ta tafi kana ihu wai kaza kake nema to me kake nema gidanka yana ci da wuta shine ba halin da ake ciki yanzu na idan ka bude rediyo abin da zaka ji kenan mu muna tare da wani mu ba ma tare da wani wani wani shine zai mana kaza ya muku me ya muku me me zai muku akwai wani akwai wani yanzu wanda za a daga shi a Najeriya a ce wai shi wai shi ne lalume ne ba cikin duhu ba akwai wani wanda bai da kashi a tsuriyarsa lalume ne fa cikin duhu Allahu alamu ne fa su waye abin tausayin mu dai talakawa miskine mu ne muke cikin halin hasbunallahu wa ni'mal wakil to kiran shine yan uwana mu dawo cikin hayyacin mu mu koma ga Allah a gwada komawa ga Allah a gani shin za a yi subsidin ko ba za a yi ba a yi gaskiya a yi adalci wallahi akwai kasashen da la ilaha illallah ba ita ce a gabansu ba musuluncin ba shine a gabansu ba amma wallahi suna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa saboda suna adalci adalci idan ana yinsa ko mutum ba musulmi ba ne ana samun zaman lafiya fa a ƙasa amma zalunci fa idan ana yinsa fa Allah baya bari a ci gaba wani ɗalibi na yana karatu a ingila shekaran jiya can ya bugo min waya ya kai malam ya ce ga can inda ake rayuwa kai na ce me ya faru ya ce ai abin da ya raba ƙasan nan kawai ya rage mata musulunci ya ce amma malam duk wani abu na jin daɗi da ka sani Allah ya hore mutanen nan yanayi mai daɗi ga kwanciyar hankali ya ce wallahi malam wuka wuka in ka kuskure aka ganka da ita wuka wuka fata yankar kaza aka ganka da ita za ka ɗanɗana kuɗarka ya ce wallahi kuna ji da ana cewa ingila ingila ingila waye waye ya ce wallahi da wahala kaga soja ko ɗan sanda ma da bindiga a jikinsa empty handed suke tafiya ba komai a jikinsu saboda tsabar an samu security da kwanciyar hankali a ingila ɗin america da ake a ingila gwanda america yan bariki bariki ne ingila wallahi ya ce ga ka'ida ya ce wani abokinsu yana tafiya zuwa ya yi kawai suka shiga wani shago suka je suka ce ko biskit ne ko wani abu haka irin bawon kwalin biskit din da ya gama ya bare ya ce ya dauka najeriya ne yana ci a titi suna hira suna da ya jefar ashe kyamara ta gan shiga jami'ai nan suna karansa aka an aka bi shi suka cafke shi suka ce waya ayo what is that ya ce take aka tsayar da shi aka ce kawo ID card din kawo aka zaro takarda aka rubuta masa tara ta kai naira dubu ashirin da shida ta Najeriya ka ce je ka biya ne bawo ne kawai na cingam ya jefar ko bawon ko kwalin biskit kawai ya jefar ya ce malam kaza kaza ba wanda ya isa ya yanka kaza a gidan shi kaza ba a yankawa gida akwai inda zaka je idan yace idan ka sai kaza ba wai babu danyun kaji masu rai ba idan kana so fresh zaka iya zuwa ka je ka saya amma fa yace idan ka saya kamar yan daga nan unguwar sai ka yi tafiya daga nan zuwa watakila wajen mariri ka kai kaza ka guda ɗaya a yanka ma ita a gyara ma ita dan can ne aka tanada nan ne wajen gyaran kaji ba yadda wani ya je ya yanka kaza a gidan saboda wari kar ma ya zo ya bata makota ko na makamanci wannan ba bai yawa yace taba ba a tafiya ana shan taba fu kabusu fu kana tafiya kana sha ba a yi yace akwai wurare da aka ina ina gaya mana waɗannan mutanen ba musulmi bane kafirai ne dan ku gane adalcin ubangiji ana buƙatar tsari amma mu duk wani abu na lalacewa muna muna tattare shi yace taba ba yadda za ka mutu yana tafiya yana akwai inda aka tana da gun shan taba in za ka sha sai ka je gurin ka zauna ya ce hotel idan ka je ka zauna ana cin abinci ba zai yi ka ɗauki taba kana shan a cikin mutane ba zai yi ba sai a yi garamar ka ya ce akwai wuraren da wallahi tallahi hotel in za ka shiga wayar ka sai dai kai switching ɗinta up saboda kada karan wayan ka ya damu abokin zaman ka ya zo cin abinci kai disturbing ɗinsa don me ya ce fada ba ka taba ganin ana fada ba ya ce ai baka ya ce ba alaka ma da za ka yi fada da wani ai kowa kawai harkokinsa kawai yake da an yi wani abu ko na abu sorry sorry sorry sorry shi kenan kawai an rabu misali ya koyan uwana wannan wannan wannan misali ne guda ɗaya ƙasa ce wanda ba musulmi ba ne ba amma mu me muka rasa rashin tsari rashin sani ya kamata duk wani harbati da rashin kirki da rashin wayewa ya tabbata gare mu wallahi to habbada law anna al'umma da ma al'umma za ta faɗaka ta dawo hayyacinta ta aikata abin da ya kamata da ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali dan adam din nan da kake gani shi kansa idan ka cuce shi sai Allah ya hana ka zaman lafiya da kai da jama'ar ka gaba daya mutum ɗayan ka cuta to ina ga lokacin da aka zo ana zubar da jinin mutane ana yanka mutane ana kashe mutane ana kaza din mutane wanda ya kamata ya magana ya ƙi ya magana saboda wai in jifa wai ya tsallake kai fada kan ya fada kan gidan kowa ma wai yasa ga muna haka muke inda za ka dan fita waje ka dawo kasar nan ka dan yi wata ɗaya wata biyu kana kana dira a airport kana haduwa da mutanen mu gari yadda za ka da kamar daga kabari mutane suka fito wallahi baki kirin ko farin ne ma sai gan shi abun motsi saboda ana cikin damuwa ba mu da nutsuwa wallahi idan da za a auna mu yanzu da za a auna mu yan Najeriya ko da za a zo a samu na'ura a auna mu a auna 'yan kamaru a auna 'yan nijar a auna 'yan chadi wallahi tallahi duk waɗannan sai sun fi mu natsuwa da kwanciyar hankali in gaya muku gaskiya to haka za mu yi ta faɗa muna fatan allah ubangiji ya mana yadda za ya yi mana mai kyau mu dai shine abin da muke fata ku bi allah ku bi manzan allah ku zauna lafiya ku haɗa kawu kanku idan kuka rabu ba za ku je ko ina ba yanzu a nan masallaci in muka haɗa kanmu in dai za mu haɗa kanmu insha Allah ta'ala a cikin wata ɗaya wata biyu sai mu tara kuɗi mu sai mota amma muka rabu fa sai mu yi shekara biyar in dai daidai kun mu ne ba mu saya ba wani ma hanya mutu har kabari ba zai sai mota ba ashe haɗuwar kan tana da amfani shi yasa kun ga musulunci dan ya goyi bayan haɗin kai sai ya mana wani tsarin da ya kamata mu ɗaudar da siya kai sai Allah ya ce shi shi kaɗai ne shine Allah ko mu haɗu gaba ɗaya wa ana rabbukum fabudu ni ubangijinku ne ku bauta mu yace kul huwallahu ahad shi ɗaya ne da yazo turowa sai turo mana manzo guda ɗaya da zamu haɗu a kansa mu dai wannan al'ummar ta Muhammadu da yazo ba mu alƙibla inda zamu kalla mu yi sallah dan mu samu haɗin kai sai ce mu kalli gabar gaba ɗaya dan kar ma wani ya kalli yamma wani ya kalli kudu wani ya ce kowa bangaren sa daban sai tanadan mana wata ibada mai muhimmanci sallah ya ce duk mu haɗu mu je mu yi sallah duk yawan mu in mutum miliyan dubu ɗari nawa ne ya halatta liman ɗaya mu sallah liman ɗaya dai yawan ku ku tura mutum ɗaya don ku samu haɗin kai ya muku sallah kuma Allah ya karba aikin hajji aka ce gaba ɗaya ku haɗu a ƙasa ɗaya garin makka a can za ku je ko za ku fasa garin a can dai za ku haɗu sai dai kusan dabarar da za ku don me don mu samu haɗin kai sai ya sauka mana da littafi ɗaya duk duniya ƙwar'ani ɗaya ne na musulmi wannan wanda muke karanta shine a chadi shine a america shine a ko'ina don me don mu samu haɗin kai ashe haɗin kan nan abu ne mai kyau shari'ar musulunci ta zo da shi rabuwa kuma ba alheri ba ne ko yaran gidanka ne in suka raba kansu to gidanka ya baji ko matanka ne inda ka bari suka samu rabuwar kai ba sa shiri gidanka ya fashe Allah ba mu zaman lafiya na'am
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله نعم والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب Allah ya ce wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim batara duk da yana magana akan muminai yace kar ku zamanto kamar waɗanda suka fita daga gidajensu bataran suna cikin wato alfahari da nuna isa shine bataran kar ku yi irin wannan rayuwa ta nuna isa da nuna kambama kaga mutum shi kadai yana kumbura zai fashe shi kadai mu za a yi wa kaza ai mu kaza a'a me na faɗi da ka faɗa sauke kayarka ka zauna lafiya menene kai ba kowa bane wallahi kai ai tun da ka kuskure ka bari ka fito daga jikin mace ai zancen ka ya ƙare ai tun da ka kuskure ka bari kashi yake matsarka ka je ka tsuguna ai zancen ka ya ƙare ai tun da ka bari yunwa take kama ka sai ka buƙaci ka zuba zancen ka ya ƙare ashe kana da bukata a hannun wani wa iz wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran kakku zamanto masu batar alfahari wa ri'a'an nas da kuma ainihin wato riya menene riya annas shine izharul jamil kullum mutum ya rinka nuna shi mai kyau ne kuma ya ɓoye mummunansa shine riya din ai kar ka yi abu ba dan Allah ba kawai wa yasudduna an sabilillah kar ka zamanto cikin masu sifa ta toshe hanyar ubangiji wallahu bima ya'maluna muhit lalle Allah mai kewayawa ne ko mai kewayowa ne ko mai haɗewa ne shine muhit daga ahata yuhitu ihatatan ne gamewa ga duk abin da mutane suke aikatawa tabaraka wa ta'ala wannan aya ta sauka ne akan mushrikai lokacin da suka fuskanci filin badar suka fita malam suna masu nuna isa da girman kai da alfahari manzo Allah ce Allahumma hadhihi quraishun قد أقبلت أقبلت بخيلائها وفخرها تجادلك وتكذب رسولك يا م- يا الله ga Qurayshawa nan sun fito ga Qurayshu nan sun fito da girman kansu da alfaharin su suna jayayya da kai suna gaskata suna ƙaryata manzanka Allahumma fa nasruka alladhi wa'adtani ya Allah na neman taimakonka da kai mun alƙawari to Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ne dangane da kar a sifantu da abin da waɗannan mutane suka yi na nuna isa kuma duk wanda yake mai nuna alfahari da nuna isa to ka ka zuba ido wallahi wata ran sai ka gan shi a kar ai kwarai da gaske a kar kuma duniya bata taba bata taba kammalawa ta tashi ta kare bata kaskantar da duk wanda ya nuna isa ba duk wani abu idan ya yi sama sai ya yi ƙasa ko menene ko menene idan ya je pik ka san pik ko wato kaiwa ƙololuwa to sai ya naɗe malamai economics suna da wani abin da suke ce da shi wani zane ne suke in sun zana haka kamar wani abin nan ne wani abin in sun zana shi haka yayi tsawo yayi tsawo yayi tsawo yayi tsawo ya je sai can karshen sai a sa pik daga nan kuma sai ya gangara sai ya haka to ko meye a duniya ko meye in yayi sama yayi sama to sai ya gangaro shine ay a shari'ar musulunci ma haka yake idza tamma shay'un bada naqsuhu haka annabi ya faɗa a hadisi wata ranar taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan an je tsere duk inda aka je tsere ita ce take wucewa kullum wata rana sai mutum wani mutumin kauye ya zo da tasa taguwar ya ce a tsera da tasa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka tsera tiryam tiryam tiryam malam taguwar mutumin kauyen nan sai ta wuce ta manzon Allah ta tsere ta wasu daga cin sabai suka ji ba daɗi suka ta faɗin maganganu ya za a yi kaza kaza ce a a a a a ai ba haka ake ba ya ce ai haka lamarin rayuwa yake duk abin da ya kai ya kai ya kai ya cika wata rana sai ya yi ƙasa Nana Aisha ta ce da muna tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗaya ya tsere ɗaya amma da aka zo wani lokaci sai ɗaya ya tsere ɗaya idan man ɗaya ya tsere ɗaya ɗaya ya wuce ɗaya saboda wani yanayi ko to da aka yi tafiya aka yi tafiya aka yi tafiya ɗaya da ya gaji girma ya kama shi shekaru ya kama shi sai ɗaya yake wuce ɗaya haka rayuwa take da kana yaro kana matashi kana kambama kana isa kune kune matasan unguwa kana nan kana zaune kannanka suna tasowa su za zama su ne matasan kwarai da gaske wannan samartakan da ake so da wuri sur'ana ma ta talasha da wuri take karewa ba abin da mutum yake so irin a ce ka amma fa da sauran karfinka ka ga mutum dan shekara tamanin sai a ce ka amma wani wallahi malam da sauran karfin ka sai ka ce dan shekara arba'in sai gana alhamdulillah ka duba fa ba wanda yake son shekaru saboda baya so ya me ya durkusa haka rayuwar dan adam take Allah ya ubangiji idan ya kaddara mana durkusawa ya sa mu durkusa da imani haka kake da baka da gemu ko shi ma mai muka magana haka yake da bai da gemu tas yake ana nan ana nan ana nan yana tsira yana tsira yana nan yana nan yana tsira sai da yana girma yana a toshe a toshe ya kullu a toshe ya kullu wanda ma ka bar shi kawai ka bar shi ya zauna yayi zamanin sa shi ma baki baki baki baki baki wata ran sai ga wani fari ya fara fitowa ba ma so in muka duba mu ga furfura yawanci ba a san farfara amma kana nan sai ga wani ɗaya ɗan bullo ta nan ɗaya bullo ta nan wanzu Allah yake cewa babban abu mai wa'azi ga mutum shine furfura kwarai da gaske ya ce furfura alama ne na cewa to a kimtsa kun ci rabonku ba za ku ci na wasu ba tana dariya ko gobe kai za a yi wa dariya kun ci rabanku ba za ku ci na wasu ba ku haɗa kayanku a fara kimtsawa lokaci ya yi lokaci ya yi a tashi a yi sahur lokaci ya yi a sha ruwa lokaci ya yi a je idi a yi sallah lokaci ya yi a mutu a tafi kabari lokaci ya yi a tashi a yi kiyama lokaci ya yi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta aljanna ne ba furfura dukkan aljanna matasa ne gaba daya babu wani tsoho wani gajiyayye da sanda da tokara babu a gidan aljanna yan matan aljanna ba tsohuwa duk yan mata ne urban a tiraba a gidan aljanna kenan amma ba wannan duniyar ba kai tsautsayi ma da Allah ya jarrabe ka da ya zo jefo ka a duniya sai ya jefo ka a Najeriya wallahi dama dubai ya kai ka dan dama dama ka dan sha iska ka mori amma da yazo ajiye ka sai ya ajiye ka ana min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wala wa minha nukhrijukum taratan ukhra ka bi Allah kawai ka huta kaji wa idzan yana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawm minan nas tunda lokacin da shaydan ya zayyana musu ayyukansu dama haka shi ɗan yake bin mu kullum me zayyana aikin shawa ya ziga lokacin da suka haɗu ya nuna musu aiku ba dama ne ya turo shaidan ɗin ya fito ma kamar yadda zamu zo mu karanta ko sati mai zuwa insha Allah fitowa ya a sifar wani mutum ya ziga su ya ziga su wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi ya fito yake cewa kamar yadda riwaya ta zo ya zo daga su a kamar wato wani mutum da ake ce da shi suraka ibn malik ibn joshum shi dan yazo ya ce wa qurayshawa la ghaliba lakum al-yawma minan nas yau ba wanda ya isa ya rinjaye ku wa inni jarul lakum kuma ni dinnan mai kariya ne mujirul lakum mai makotakan ku ne ni ina tare da ku falamma tara'atil fi'atani yayin da ya ga bangarorin nan guda biyu sun haɗu tara'atil fi'atani iltaqal jam'ani kenan bangarorin guda biyu an haɗu karan batta iblis ya ga mala'iku suna ta sauka daga sama ya ce tab na kasa ala aqibaihi sai ya ɗebi na kare yayi baya shine na kasa ala aqibaihi ya taka yayi stepping back ya juya baya walla mudbiran shine na kasa ala aqibai ya juya ya danna da gudu shine raja alqahqara ala kafahu hariban yayi baya baya yana mai gudu ya ga mala'iku suna saukowa daga sama wa qala inni bari'un minkum yace kai ni ba yau ba ni ba ku a kamar ya ba ku gane ba ko shaidan ne ya rikide ya zo sifa ta mutum ya samu ƙuresha ya ce yau ne muku albishir yau kun gama da su muhammadu kuma yau ɗan adam da ba wani wanda ya isa ya nasara akan ku yau ku je ku gama da su kawai suka samu ƙarfin gwiwa sun ɗauka kai ga wani dattijo na yana taimaka musu ya ce kuma ina nan ina tare da ku ana nan ana nan malam sai Allah ya juya shi ya nuna masa ga mala'iku suna ta sauka da raunansu da takubansu da dawakinsu daga sama suna sauka bangaren Muhammadu sai ce tab aikin nan babba ne waɗannan mutanen da ya gaya musu fa la ghaliba lakumul yawma minan nas din su din ne kuma dai sai ya ce da su inni bari'un minkum ni ma ba ni ba ku yau kowa ya kama gabansa inni ara ma la taraun dan ni ina ganin abin da kowa kwa gani ya ga jibrilu gaba daya jibril ya gani mala'ika jibrilu ya gani yana tafiya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da linzamin dokinsa a hannunsa za a shiga filin daga ya ce to ba ni ba ku inni a Allah ya jama'a yau ga shedan ya ce yana jin tsoron Allah idan an tambaye ka qur'ani ina shedan ya ce yana jin tsoron Allah ka ce ya faɗa tabbas shedan ma ya ce yana jin tsoron Allah kai kuma shedani shedanu ka ki ka ji tsoron Allah to ga mai gidanka ya ce yana jin tsoron Allah inni akhafu Allah ce ya faɗa nan cikin suratul anfali ni ina jin tsoron Allah amma fa ƙarya yake a ƙwarai da gaske baya jin tsoron Allah ya san dai bayi da wani ƙarfi bayi da wani fawa Allah ya fa ƙarfinsa wallahu shadidul iqab shedan fa da kansa yake cewa tab ai Allah mai tsananin ukuba ne ashe jama'a shedan ma ya san Allah yana da ukuba kuma yake ziga mu mu je mu aikata abinda zai kai mu Allah ya mana uku ba shaidan da yake ziga kai barna yana gaya maka ashe Allah yana da uku ba kai ba za ka wasu ba na'am
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ka tuna yayin da munafukai suke cewa da kuma waɗanda zukatansu akwai rashin lafiya wallazina fi qulubihim maradun kenan wanda zukatansu akwai rashin lafiya suna cewa zarra haula'i dinuhum zarra haula'i dinuhum lalle waɗannan waɗannan waɗanda suke bin Allah suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin su ya rude su wai munafike ne wai suke cewa wai musulmai suna ruduwa sun rudu da addinin su mana kinaya ne na cewa suna kan bata ba akan daidai suke ba to ba mamaki dan munafiki ya faɗa cewa wai kai kana kan bata ko a kauce kake zarra almu'minuna dinahum wai ai musulmai mutane ne masu rauni a makka ba su da komai yanzu daga baya suka musulunta suna bin muhammadu suna ganin kaza kaza irin dai maganganu na suka na munafurci wa man yatawakkal ala Allah Allah ce duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine aziz in an ce aziz ana nufin qawi yaf'alu ma yasha mai karfi ne Allah mabuwayi ne yana aikata abin da ya ga dama bi ada'ihi ga abokanan gaban shi hakimun Allah mai hikima ne ya fi kowa hikima walau tara idh yatawaffal ladina kafarul mala'ika ina ma da ka gani ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayin da mala'iku suka ɗauki ran waɗanda suke kafirai tuna lokacin da mala'ikan mutuwa ana nufin mala'ikan mutuwa ne amma sai aka ce mala'iku don saboda ba shi kaɗai yake zuwa ba da ‘yan rakiya ake zuwa ai kwarai da gaske idan ya zo zai ɗauki rai sai ya ɗauro ‘yan rakiya yi ko za ta kuskure wani ya yi ba daidai ba kenan yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu kafiri idan an zo daukar ransa ana duka kai subhanallah ba a fahimta ba ko Allah ne yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina ma da ka ga yanda mala'iku suke daukan ran kafirai suna dukan su a fuska yakhbiduna arwahahum suna karban rayukansu in sun zo za su mutu الملائكة تضرب وجوه الكفار عند الموت attake su a fuska attake su a gadon baya aka ce da tsumagu na wutar jahannama suke tahowa duk kafiri in za su ɗauki ransa sai sun zane shi iya zana sannan a zare ran shi subhanallah wasu malaman suka ce ana nufin waɗannan kafiran da suka yi taurin kai suka je yakin badar za su yi fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne idan an kashe su din kuma Allah ya turo mala'iku sai sun zane su da tsumagun wuta kafin a zare rayuka wa adbarahum Abdullahi dan Abbas ya ce eh ya faru a yakin badar ma idan mashirkai suka fuskanto wajen musulmai sai dai su rinka jin mari pau pau su kasa ganewa ke malin su ashe mala'iku ne suke zabga musu mari kuma marin malin aka zo takwabi sai ka ji fa in ji abdullahi dan abbas كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف وإذا ولوا أدركتهم الملائكة إذا سكجوا يا بايا سكجوا ملائكون سيسو بيسو فضربوا أدبارهم سيتدوكا سأقدم بايا سنة شيء وذوقوا عذاب الحريق ku ɗanɗani azaba ta harik wuta mai ƙonawa wuta mai tsananin ƙuna zalika bima qaddamat aydikum Allah ya yi muku wannan ne saboda abin da hannunku suka aikata ai daidai yake da zalika bima kasabat aydikum saboda abin da hannunku suka aikata wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid lalle Allah tabaraka wata'ala ba mai zaluntan bayinsa bane tabaraka wata'ala sai da karshe ce me
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم na'am إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم na'am كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allah ya raba mu da zalunci ana nuna mu lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh wallahi yatsa sama ba akwai masu daga yatsa haka wannan ba daidai ba ne kuskure ne za ka kalli sama kana ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin sai ka tsaya ana akwai riwayar wa ja'alni min ibadika salihin ita ma bata inganta ba kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama manzo Allah ce duwanda ya dadda alwalaye wannan addu'ar futihat lahu abwabul jannati samaniya za a bude masa kofofin aljanna guda takwas za a ce da shi ka shiga duk ta inda duka ga dama alwala kawai Allah ya datar da mu da Allah malam a gaya wa 'yan uwa su taya mu da addu'a akan kuɗin registration da za mu yi ga shahar an kusa rufewa amma ba mu yi ba saboda ba mu da hali to ubangiji Allah ya sare muku dalibai ne ina jin wata makaranta suke bukata musu addu'a saboda halin rashi Allah ubangiji ya yalwata mana gaba daya Allah ya ba ku dacewa ya ba ku yadda za ku yi wannan ma ya ce da Allah ina roƙon yan uwana su taimaka min da addu'a saboda ina da rashin haihuwa ina bukata Allah ya bani haihuwa shi kuma ɗaya yake bukata Allah bai bashi ba na'am wasu kuma ya'yan sun musu yawa ma wani ya ce shi a dakatar masa su haka ma wani ma allura yake yake dakatar da su wani kuma ka gani ma yake Eh, Allah ubangiji ya baka ya'ya masu albarka in mace ce ma Allah ya baki ya'ya masu albarka masu amfani yaya magana hukuncin cire beli da ake yi ta fuskar addini bai ci karo da addini ba ba laifi ba ne don an cire da abin da yake ya tabbatar an cire yana amfani wa mutane to ba laifi za a iya cirewa nasi bai zo ya ce kar a cire ba so duk wanda ya ga yana da bukatar a cirewa ɗansa zai iya cire masa idai a samu ƙwararru amma yanzu ana samun magani ana sha likitoci suna hanawa a da amfani da karfe a sawa yaro jariri banzami da ya yi wa mutum dubu aski da wannan askar zai soka a makogoron ɗanka akwai haɗari kwarai da gaske kakka yadda a sawa ɗanka aska ko wani karfe a makogoransa wai za a cire mai beli inda magani da za a bayar a bayar in ko babu to gwanda ka haƙura har a samu magani Allah ya gana da mu san akwai waɗanda suke abubuwa na gargajiya suna kuskure wanda anan sai mutum ya je ɗebi wata fitina bari buga mana misali guda ɗaya a yi haƙuri ba sana'ar zan kashe ba kamar yanzu misali yankan farce a irin wannan yanayi da zamani da cututtuka sun yawa ana kamuwa da cututtuka na jini dole sai mutum ya yi taka tsantsan ga waɗanda suke da al'ada su je su ba da farcensu ana yanke musu ga masu yankan farce masu yankan farce ku kyautata sana'ar ku almakashin nan ya yanke farcen ya fi mutum 500 wani yana da ciwon kanjamau wani yana da ciwon kaza wani yana da ciwon kaza wani yana da skin disease wani yana da waye al'adar mutanen mu kawai sai mutum ya je ta amfani da wannan almakashi yana yanke wa mutane farce ya yanki wani ya ɗebo cuta ya ɗauka ya sa a jikin wani kai kuma baka sani ba ka je ka miƙa hannunka ka bayar ka ce a yanke ma ya je ya yanke wancan kai ma ya yanke ka ya zuba ma ciwo daga nan wata ɗaya wata biyu sai ga kana zirga zirgar asibiti a kasa gane me yake damun ka ashe ta je wajen mai yankan farce ka je ka ɗebo ciwo ka sani ba so me ake so a yi likitoci suna faɗa a cewa aka yi kar a yi sana'ar yankan farce ba a yi amma a rinka ƙona almakashin duk wanda aka yanke mai farce bayan an gama ka sa leta din nan ka kone almakashin wuta tana kone duk wani cuta sannan a samu spirit ba da tsada spirit din nan wannan ruwa da yake kashe kaifin cututtuka sai a sa wa almakashin kaga ka zama wayayyen mai yankan farce kenan ku ko masu ba da yankan farce ku yi taka tsantsan wanda ka je ka ba da naira ɗarin ka ko ɗari da hamsin ka sai nail kwata a bakin titi ka rinka yankewa da kanka ko ka ba wa matarka ta yanke ma in matarka ta fi karfin ka ba ta yanke ma farce ba ka ba wa ɗanka ya yanke ma ba shi kenan ba ai hakuri fa ba sana'ar nake kashewa ba kana ce na kashe masu yankan farce abuna amma da yawa ana samun matsala akwai wanda da yawa sun kamu da ciwuka musamman ciwon kanjamau din nan ta dalilin yankan farce daidai ke da aski idan mutum yana da hali ya sai wannan makana din ko ya sai wannan kilifa da ake yin aski akwai mai tsada akwai mai arha sai taka ta kanka kamar yadda kake rufe ido ka sai hular da zaka sa ka bada dubu uku dubu hudu ka sai hula je ka sai wannan abun yanka askin gashin wanda zai iya ma shekara biyar kana amfani da shi duk inda zaka je aski ka bada kayanka a maka aski ‘ya'yanka saya a gidanka na family na gidanka ne a rinka musu aski da shi amma mutum ya je mika kansa an gane ko mutum ya je mika kansa an aske wancan an aske wannan an aske wannan wani yana da kuraje wani yana da kaza wani yana da kaza ya je a aske maka a je a ɗebo maka wata fitina a loda maka ba ka da kuɗin ma zuwa asibitin a sa ma cuta kuma ka biya an loda maka cuta kuma ka biya ɗari da hamsin so ya za a yi in baka da hali kuma duk wanda za a yi masa aski ya rinka sa ana kona abin askin sharaɗi ne ka ce kai da wuta ka kone ta kakka yadda kana gengedi a zuwa danna maka kilifa fa a sa spirit a tsaftace shi sosai an je an goge kan wancan da broshi yana da dandruff a kansa yana da kuraje yana da skin diseases an ɗauki wannan brush din na masu aski ya yi baki kirin da cututtuka da datti kai ma an gama an zo an maka aski an daɗa dan karama ana gogewa kana gyangyaɗi don haka muke yi tsakani da Allah masu askin musu ma su ji tsoron Allah su kyautata sana'arsu inda ake da wadata ake da kwarewa sai game aski da yana da buroshi ya fi hamsin yana gama amfani da wannan brush din in ya wanke kai irin masu wanke kan na ana sa shampoo din na ana wanke kai yana gamawa yana da wannan din sabahonsa da ruwan zafi a ciki sai jefa brush sai a wanke a wanke kafin wani ya zo an wanke tawul din nan da ake sawa ana goge kan mutum za ga wani guda ɗaya fa yake da shi ya aski kan wani ya goge in wani ya yi aski aka goge kansa za ga ya baki kirin kai kuma kana layi an gama ne eh an gama ka zo kawo a da zuwa a loda ka da kowannan tawul din da aka ɗebi dattin jikin wannan an zo an da zabga maka an zuba ma jama'a wannan rashin wayewa ya kamata mu kaurace mata gaskiya to ba ma wannan ba cututtuka cututtuka akwai wanda ya ta ciwo ya ta ciwo ciwo ya kama shi a kansa irin wannan ta kan tsaki yake ta ta tara tsaki yana bulbula tsaki ai katse a zubar haka yake ta zuba aka ta maganin wahala da haka ya mutu to Allah ya sauye don Allah kyautata sai a gyara masu sana'a su gyara ina fatan Allah ya haɗan da 'yan aski yau za su kyautata sana'arsu a je ga inda ake yin aski nan na daraja na kima ka gani wurin aski na kima za ka yi sha'awa ka zauna a wurin babu wani abu na datti da za gani na kazanta da za gani sun kyautata abu amma muku ina ga a cikin tsakiyar gashin mutane za a tsaye da kai ma aski gashi can gashi can wannan mayafin wani ya zo an zuba mai gashi wani yana da kwarkwata wani yana da ba a kaɗe shi ba a zo a daɗa loda maka kai ba haka bane ba ka ke ta fama Allah ya sauye shi sa da kaje aski sai ka ce ina kilifa sai ga ta sa mata wuta ba biya za ka yi ba kyauta ne zai ma ai biya za ka yi na spirit babu sai an jima ya tafiya ka kawai ai kwarai da gaske to aka da makallawa mutum kana zaune lafiya ka kalaufa kana zaman zaman ka daga dalilin zuwa kai aski na 150 an ji an dauki ciwon kanjamau an sama an lalata maka rayuwa da kai da iyalinka da 'ya'yanka gaba kiɗe da matanka yanzu wanda yake da ciwon kanjamau din nan yana da kurji in aka zo ya aski akan fasa kurjin jinin sa ya taba kilifar kaga jinin nan ana zuwa ane maka aski tsautsayi yasa kai ma aka basgare wani guri jini ya fito jini yana haduwa kaka mu sai dai tsaron ubangiji kawai aga abu akwai riski a ciki wallahi akwai riski Allah kiyaye mu dai Allah kiyaye mu ba dabaran mu da wayen mu ba amma dai mu kiyaye wannan yace da Allah malam menene hakikanin gaskiyar magana dangane da cewa wai biyar suratul fatiha ga mamu masu bin liman wajibi ne mun sha faɗa dole ne zance mafi inganci dole mamu su yayi fatiha ko a karatun bayyane ko a boye manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda ya salla bai karanta fatiha ba bai da sallah yace ko kuma yana yi a bayyane amma ni na riske shi yana biya sura ya gama fatiha hakan dai za ka yi san yadda za ka cicusa fatiyar ka ƙwarai kuwa shi ne zance mafi inganci akwai littafi da imam bukari a kan wannan mai kyau sunansa juzul qira'a khalfal imam ɗaliban ilimi yana da kyau su neme shi same shi juzul qira'a khalfal imam littafi ne ɗan gurin gwam akan hukuncin yin karatu a bayan lima wai mai hukuncin wanda ya nemi matarsa ta ki amincewa shi kuma da ya je zina sai ya je kama wasa da gabansa don ya biya bukatarsa ya mai zafi in ta ki amincewa don mai ka ajiye ta daman ka rago ka taure ne a gida ka turka shi ka sallame ta Allah ke hanya in za ta gyaru kuma ka gyara ta saboda haramun ne mutum ya rinka wasa da gaban shi yana ma da illoli akwai wata muhadara da ne akan wannan na manta shekarun da yawa ba zan iya tunawa ba amma dai na san tana cikin kasussuka akan wato illolin da malamai suka faɗa ga wanda yake irin istimna din nan yake wasa da gabansa yana zubar da mani don ya samu biyan bukata satisfaction na farko daban daga cikin illar da yake wa mutum yana iya sabbaba masa hana shi haihuwa idan ya girma ya aure ko in yana auren ya dakatar da haihuwar suka ce yana karar da kwayoyin haihuwar tashi tun kafin ya kai ga yi aure ko yana aura sannan yana sababa ciwon gaba ciwon gaba sannan kuma yana kashe dan adam kisa ba na mutuwa ba ya zama mutum gabansa baya aiki duk yana daga cikin illolinsa sannan yana kashe zuciya mutum ya zama marar zuciya marar manufa a kuma wato wasu cututtukan da yawa da yake sababawa sai ka bincika me yasa matar taka take gudunka ko ta ƙi ka tambayi dalili a baka hujja babu sai a daidaita in daidaituwar za ta yi in ba za ta yi ka sallame ta tafi gida tunda ta ya su san ta rayu kamar namiji ta je ce ta rayuwa ta kaje ka nemo wata ba shi kenan ba ka zo ka turka ta ka ajiye ta kana ciyar da ita kana shayar da ita kuma tana jawo maka bala'i ba daidai ba ne me ya hukuncin wanda ya nemi matarsa ta yi sallah ta ki ina jin dai matar ta ka dama matsala ne wannan kaga daga waccan matsala ya tsallako nan can babu nan kuma sallah ma babu ai ba mamaki tunda ba ta son sallah kan ta yi komai ma ya neme ta ta yi sallah ta ki wai kai ta ki ta yi sallah shi kuma ya je ya yi tasa yana lura da ita ba ta yi ba wai wai mata magana sai ta ce wai ai sallar tana wuyansa ta ji rena hankali tana wuyansa sai ka ce eh tana wuyanka din ko tana wuyanka ba shi kenan ba wannan matar ta ka wata shagababbiyar mata ka je ka nemo ina je Allah kiyaye amma yana da kyau dai a rinka ji saboda waɗanda ba su yi rijista ba don ka san me za ka ɗebo wa kanka ba wai kyalkyalin bakin titi da wani kwalisar banza da zaƙin baki wallahi idan ban yi waya da kai ba bana iya bacci wane ne wani duk wannan munafurci ne ka rabu da su idan mace tana so ta cuce ka tana da hanyoyi dubu da za ta yi maka wannan wallahi namijin da bai fahimci mace ba za ta kifa shi iya kifi yawwa haka kuma duk matar da bata fahimci namiji ba shi ma zai mata ba daidai ba wannan yake cewa da Allah akar makala an kwantar da ɗana a asibiti saboda haka nake roƙon addu'ar yan uwa taimaka masa da addu'a Allah ba shi lafiya da raguwar marasa lafiya baki ɗaya muna fatan Allah ubangiji ya ba mu lafiya gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara malam lafiya yace malam ni dalibi ne ina da hadda amma da na fara haddar bayan isha'i sai bacci ya kama ni malam iya zan iya shan Nescafe ko Lipton dan kan ne bacci ka sha Nescafe ko ka sha Lipton ya ƙara maka karsashi da wato kazar-kazar don kai karatun zuwa wani gwargwadon lokaci amma ka kwanta kai bacci wannan ya halatta amma ka sha Nescafe ka sha Lipton ya hana ka bacci duk dare gaba ɗaya saboda kai karatu wannan bai halatta ba saboda baccin shi kansa hakki ne a shari'a ka bawa gangan jikinka dama ya yi baccin wa inna li nafsika alayka haƙƙa gangan jikinka ma yana da haƙƙi a kanka so ba a ce ba dan ibada ka tozarta haƙƙin gangan jikinka abdullahi dan amru ya yi irin wannan shi hana kansa sallah hana kansa bacci yake sai ta sallah ya hana kansa cin abinci da rana sai ta azumi annabi ya masa faɗa ya ce ya daina so a shi kaga duk san addininka da ibadarka ka yi iya abin da za ka iya yi ko ka rage wasu ayyukan naka wanda zai hadda qur'ani fa dole sai ya rage shagali hadda qur'ani ba ba ba na mutum da yake da hada hada ne yau yana can yau hayaniya nan yau bai da lokaci ba na mai hadda qur'ani bane mai hadda qur'ani ana so yana da lokaci wadatacce kai bayan asubai ka samu dama bayan azhar a dada tabawa na samu dama da daddare ma a yi amma ka rinka yin bacci wadatacce yana da kyau kakka rinka kana kanka bacci don cuta ne ko kuma ka canja lokacin idan ba ka iya yi bayan isha'i din ka rinka yi bayan asuba ko ka kwanta ka yi bacci farkon dare ana yin isha'i ko ana gama karatu kai koma gida kai kwanciyarka duk inda karfe uku ta yi ka tashi duk haddar da kake yin ta karfe uku na dare zuwa asubahi to ta fi haddar rana ma karfi kuma nan da na za gama haddar qur'anin ka haddar dare tana da albarka tana da wuri kuma take tafiya ta fi zama abinda la'alla sai ka karanta shi sau hamsin da rana inda daddare ne duk inda ka bi shi ashirin ashirin da biyar ya zauna saboda waje alnan laila libasa waje alnan nahara ma'asha dama Allah ya raba karan babur hayaniya ne yan acaba mai tallan data ne mai jari bola ne ina kaza ina wane wane ne wane ne neman masara neman duk wannan bai zai bari ka samu concentration ba yasa ake so wurin karatu ana so ya zama silent shiru to ya fi tafiya amma in dai rana ta shiga hayaniya to sai dai rabi da da rabi Allah ya mana mai kyau malam banda doguwar addu'a nan ta zuwa masallaci akwai wata akwai su mana da yawa ka je ka nemi littafin hisnul muslim ka duba suna nan akwai kasar din hisnul muslim din nan mun karanta shi gaba daya za a iya neman sa insha Allah ta'ala sai a je a ji addu'o'i mala idan ka zo sallah ka tadda an fara ba da kai baya maganar addu'ar bude sallah an dauke maka an dauke ma ka je nemi fatiha kan ka shigar da ita ya ce suratul mulk da suratul sajada da ake karanta in mutum zai kwanta bacci dole ne sai ya rera su a'a rera karatu fa an za ka daga sauti ne idan za ka daga sauti a ji shi ne ake so ka rera wannan kam sunna ce mai karfi annabi yana so a rera karatu shi ma rera yake ina fata ana fahimta yawa ga abu musa nan yana da karatu mai daɗi manzo Allah ya ji shi yana karatu ya ce tab laqad utita mizmaran min mazamir ali daud lalle Allah ya baka zaƙin murya kamar sarewa irin zaƙin muryar annabi daud ka san annabi dauda alayhi salam karatu dai daɗin murya dai ba ayyashi ba ai kwarai da gaske annabi dauda hadisi ya tabbata cikin bukhari idan yana karatu Allah Ubangiji yakan saboda daɗin muryarsa hatta dabbobi saurarawa suke ya zo a riwaya komai sai ya saurare shi da ya fara karatu aljanu ne menene kewaye shi suke kawai tururuwa cinnaka kaza akuya rago tinkiya in dai dauda yana karatu alayhi salam sai sun tsaya sun saurara sauti dai a ba magana attaura ya karanta attaura ya iya karanta attaura karatunta kawai yake sa wasu zo su bi shi karatunta kawai shi kuma cikin ni'imar da Allah ya masu kenan kuma cikin sayil bukhari ya kawo babi da musamman da yake magana a kitabu hadithul anbiya yana kawo annabawa yana faɗin falalar su da darajar su bangaren annabi dawud so idan za ka karanta ya zo a riwaya jama'a duk wanda zai kwanta bacci inda hali ya samu dama ya rinka karanta suratul sajida da suratul mulk yana da kyau yana da amfani akwai albarka duk wani hayaniyar dare Allah zai ba kariya kai da ta ranar ma kuma tsaro ne ga dan adam matsalar sihiri shafan aljani ne makiya ne mahasada ne kake fama da su ya ne ne ya ne ne wane ne in dai za ka rinka kwanciya kana karanta suratul sajida da suratul mulk to kamar wani kandagarki ne kake wa kanka akwai albarka kwarai da gaske riwaya kuma ta tabbata ana yi kuma da yawa yawan mutane suke da matsala shafa aljanu musamman irin mata din nan ana ba su wannan suna karanta nan da na mutum yake warkewa wanda ya zo yana da matsala shafan aljan wane ne dora shi akan wannan kullum in zai kwanta yayi sajida mulk sajida mulk sajida mulk ya zo ya baka labari sati biyu ka gani wanda yake da mugun mafarki da daddare kaga mutum da daddare shi tashin hankalinsa dare yayi mafarkai yana dora kansa a filo ya tafi makabarta yana dora kansa a filo ya tafi kaza na'am akramaka Allah na'am na'am wallahi ka san da yake fanka bana ji zabura oke a taura oke ayya wa ate na dawo da zabura na malam yake Allah ma albarka ya tunatar da ni ne na ce dawo da kuma na ce a taura kuma ba haka ya kamata na faɗa zabura nake so na ci an gane ko yawwa Allah ya saka da alkhairi irin wannan ku rinka gyarawa saboda mutum yana magana kaga ba wahayi ake mutum ba zai iya wannan wannan kuskuren harshe ya subuta bakin shi bai sani yanzu kaga normal inda zaka ce kaza na faɗa zan iya musu da kai in ce ba haka na faɗa ba so amfanin na kusa kenan an ji sai a jefa wa mutum sai ya gyara ko saboda ana rikodin ana ɗauka zai tafi wani wuri Allah ya taimake mu so idan mutum zai dan ba sai ya rera ba kai ka karanta haka shi kenan kuma za ka yi da karfi sai ka rera idan mutum ya taba gabansa yana da alala alwala ta warware a wata warware ba sai din ya taba dan sha'awa Allah huta gajiya yi kam lalle ka gajiyar da ni tabbas Allah ya bada lada abinda aka bada na daidai Allah ya babu lada da kuskure Allah ya mana ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik